الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر الصبر لهدكم ashirin da shida ga watan safar hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya dace da daya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiyya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na tasirifi daga littafin أبنية الأفعال في علم الصرف وفي علم التصريف kamar yadda Malam Baharaku ya ambace suna a muƙaddimar littafinsa. To wannan darasi shine darasi na biyar a cikin wannan littafi da ya shahara da suna Lamiyatul Af'al. wadda Muhammad ibn Malik rahimahullahu ta'ala ya rubuta. Muna na a baiti na tara, kuma a kan shi za mu tashi saboda ba mu gama kammala shi ba. Malik ce, Wasik ta ma'awariyar mahuhuwa wa'adim, kasarar li'aini mubari'in yali fa'ala. زلوى وفاء أوليا عين نوكأتا كذا المضاعف لازما كحنطلا وضم عين معداه ويندر ذا كسر كما لازم ذا ضم احتملا فذو التعدي بكسر حبه وعذا وجهين هر وشد عله عللا تسئتاش وبت قطعا to a karatun da ya gabata an yi bayani akan wato wazanin fa'ila da wanda yake da fuska biyu da wanda yake da fuska ɗaya mun ji cewa akwai ma'abuta fuska biyu mun ji adadinsu mun ji kuma masu fuska ɗaya duk bayani ya gabata a kansu tun za a tashi a ma'auni na fa'ala aga mun gama da fa'ula mun gama da fa'ila yanzu za a shiga na fa'ala dalilin da ya samala ya aje shi ƙarshe saboda shi ya fi magana mai yawa waɗancan su suna da sauƙi to shi ya fi ɗan matsaloli haka yana ɗan da rikici shi fa'ala an gane to shi yasa sai malam ya kawo shi a ƙarshe wanda za mu ga baitocin shi ma za su fi yawa amma kuma in mutum ya tsaya don fomuloli ne za a baka don ka tsaya ka haddace su ka fahimce su ga shi fa'ala to shi kenan ka riga ka gama da wannan babi kusan mafi yawa mata siriful afa'al mujarradi to mafi yawa ma ka riga ka gama da su don mafi yawa ma a wannan babi suke don a game babin fa'ula da fa'ila to ba su kai ko rabin fa'ala ba ba su kai ba an gane ko to shine za a yi bayani a nan sannan kuma shi kusan kashi kusan kashi goma ne wasu na ƙara ɗaya su zamo sha ɗaya akwai fa'ala yakan zo fa'ila alal ƙiyas wato bikasir al'aini fil mubare fa'ala sai ka ce ya fa'ilu to shi kuma yakan zo a wurare guda hudu kamar yadda za mu ji yakan zo lokacin da wato fi'ili ya zamo wawiyul fa'i an gane irin su wajada an gane irin su wa'ada haka wuri na biyu yakan zo fa'ala ya fa'ilu lokacin da ya zamo yayiyul aini wato ainin ɗinsa ya zamo ya unci a ya unce a tsakiya wuri na uku ko kuma ya zamo yayiyon lami duk za a yi bayani a kai wuri na farko na hudu ko ya zamo mudha'afun laziman mudha'afun lazimun wato ya zamo an yi tadha'ifin sa sannan kuma lazimi ne ba muta'addi ba to duk wayannan wurare guda hudu fa'ala ya fa'ilu ake yi fa'ala ya fa'ilu to wannan shi malamai ke kira cewa idan fa'ala ya samu da'il kasri shine wawiyul fa'i wawiyul fa'i ko ya samu da'il kasri shine ya'iyul aini ko ya samu da'il kasri shine ya'iyul lami ko ya samu da'il kasri shine mudha'aful lazim to akwai kuma inda fa'ala ya fa'ulu za a ci bi kas bi dammil aini fa'ala ya fa'ulu fa'ala ya fa'ulu an gane shi ma wuri hudu ne duk za a yi bayani a kansu kan bata lokaci sannan akwai fa'ala ya fa'alu shi kuma wuri biyu ne wasu kuma sun ƙara guda sun zama uku kenan ko duka dai sha ɗaya ne kusa a sheku abdullahi shi ya ƙara na sha ɗaya ɗin to shi ne malam ya ce wa'adin kasaran ka dawwamar da yin kasara li'aini mudari'in ga ainun ta fi'ilin mudari'in da yali ya biyo bayan fa'ala wato da ya biyo bayan fa'ala to ainun ɗin nan ta mudari'i sai ka yi masa kasara aina shi ne ya ce zalwawi fa'an wato idan ya zamo ma'abuci wawiyul fa'i wato fa'ul kalima dama mun yi magana ko cewa fi'ili ko kalma sun yi mata ramzi da akwai fa'ul kalima akwai ainul kalima akwai lamul kalima harafin farko shine fa'ul kalima na biyu shine ainul kalima na uku shine lamul ainul kalima na uku shine lamul kalima to anan sai ka samu fi'ili ya fara da wawun fa'un ɗinsa wawunci to kuma a babin fa'ala mu kiyaye a babin fa'ala to a mudari insa sai kai masa mi sai kai masa ainihin ainihin ɗinsa sai kai masa kasara an gane? kawai misali wasa ba kaga wasa ba kaga ya fara da wawun to a mudari za ka ce ya sibu idan ya zabura haka Hmm? haka wajaba ya wajaba hmm? sai ka ce mi ya jibu inda na wajabtawa ne an gani to sai ka ce ya jibu saboda an samu da'il kasir ita ce wawun irin su waƙaba e, ko waƙaba waƙaba zalamu duhu ya shigo ya yi can izawa kaba a mudari sai ka ce mi ya ƙibu ai da khala ya shiga an gani haka walaja sai ka ce ya liju ya shiga kenan wahaja alharru sai ka ce ya hiju biha'il kabir ya hiju ba ya hiju ba ya hiju ma'ana zafi ya motsa haka wa'adal mau'udata ya turbuɗi jaririya wadda aka haifa sai ka ce ya iduha ma'ana da fanaha hayyatan to wannan kenan haka waƙadan nara ya kunna wuta sai ka ce mi sai ka ce ya ƙidu ya ƙidu ma'ana ya abin nan ɗinta haka wazana shai'a ya auna wani abu sai ka ce mi ya zinu yazin an gane? to haka suna nan da yawa a fa'al ɗin suna nan da yawa to wannan kenan duk sanda ka samu fi'ili a babin fa'ala sannan ya fara da wawun to a mudari ainun ɗin sai kai mata kasara kamar yadda aka bada misali to shine abin da yake nufi da wa'adim ka dawwamar da kasaran kasara li'aini mudari'in ga ainin fi'ili mudari'i yali da ya biyo bayan madinsa na fa'ala to a mudari kawai sai ka ce sai ka yi masa kasara kuma wannan kasara dawwaman maci eh shi yasa ya ce maka zalwawi idan ya kasance ma'abuci wawun fa'an amma gafa harafinsa na fa harafinsa na fa to fuska ta farko kenan sai ta biyu awliya ainan ko kuma ainin ɗinsa ya zamo mai ya'un ainin ɗinsa ya zamo mi ya zamo da ya'u ya iyul aini kenan to shi ma a madi sai kai masa mi a mudari sai kai masa kasara ko ina misali kamar ja'a sai ka ce mi ya ji'u ba ya ja'u za ka cewa ba ya ji'u ja'a wannan alif ɗin asalinta ya unci ya yi asalinta ya unci an gane? sai ka ce ya ji u irin su fa'a ya dawo sai ka ce ni ya fi'u irin su ƙa'a na amai ƙa'a sai ka ce ya ƙi'u yana ƙaƙalo amai irin su khaba sai ka ce ya khibu ya yi yaudara ya yi zalunci kenan khaba ko ya taɓe ya yi asara ya khibu yana asara an gani ya taɓe ya yi hasara haka irin su raba rabahu al'amru al'amari ya rudar da shi sai ka ce mi yari buhu yari buhu kaga min raba kenan a kamar hadisin da'a ma yari buka ila ma la yari buka kamar abin da yake rudar da kai yake sa ka kwankwanto da shakka ka koma zuwa ga abin da zai sa ka wannan kaga min raba kenan in kuma daga araba ne to sai ka ce da'a ma yu ribuka ila ma la yu ribuka to akwai bambanci kaga yuribu daga araba yaribu daga raba eh da'a ma ya ribuka ila ma la ya ribuka to wasu ana samun kuskure wajen karanta hadisi saboda rashin sarfu haka shabar rajulu eh yaro matashi ya yi hurhura sai a ce mi ya shibu ya shibu eh yana furfura haka tsoba shai'u ya yi daɗi sai a ce mi ya tsibu ya tsibu abal mata'u ko wato kaya sun lalace sai a ce ya aibu ai tsara za a ba haka akan ce kuma abahu ya aibuhu yana aibanta shi shi yana da lazimi yana da muta'addi kamar su gaba anhu ya ɓuya daga gare shi sai a ce mi ya gebu bata sai a ce mi ya bitu ko rafa rafa rasa bisa'i me ma'anar rasa ya yi jinkiri ai ta'akhara to shine sai a ce yari su yari su yana jinkiri akwai su asa asa ma'ana afsada eh an gane ko sai a ce ya'isu bisa'i wal'ai ya'isu ya'isu akwai gasa gasa humullahu Allah ya agaza mu sai a ce ya hum ta fuska saukan musu ruwa akwai haja haja shai'u sai a ce yahiju yahiju eh an gane ko na bushewa kenan akwai ta halahu shai'u eh ma'ana abu ya zo masa da sauki sai a ce ya ti hu bilha akan ce a ta hallahu lahu ma'ana Allah ya hore masa kaza to akan kawo wannan an gane akwai sahal ma'u sahal ma'u ruwa yana gudu ya sihu fasihu fil ard min saha ya sihu bisin akwai saha biswadi shi ma ya sihu ake cewa ko to haka ne akwai shahar rajulu mutum ya tsuha sai a ce mi ya shehu yana zama shehu ya shehu shaha ya zama shehu ma'ana asina irin su ba da yabidu ma'ana halaka irin su ha da ya hidu bi ma'anan mala irin su za da ya zidu ga su irin su shada da makamantansu suna nan da yawa to wannan ana kiran sada wato ya iyu la'aini idan ka samu fa'ala sai ka ga harafinsa na tsakiya ya unci ko da ka ganta ga alif in kana son ka gano ya unce ko ba ya ce? to kamar da lafazin mazdari kamar sai mazdari mun san mazdari yayi in kuma baka iyawa to ka raba masa damirul fa'il to za ka ga alif ɗin ta koma yawon in ka gaba ta koma yawon ba to wannan alif asalinta ba yawon ba ce kila wawon ce to haka ake yi an gane? to wannan kenan ko kuma kamar yadda shi tasniya ko jami'i to duk wannan zai sauwaƙe maka sai ka gano domin su waɗannan mai da harafi zuwa mai da kalma zuwa ga mazari asali kenan ko raba mata domirul fa'il ko kuma mayar da shi tasniya ko mayar da shi jam'u taksir to wannan yana mayar da har kowane harafi zuwa ga asalinsa an gani yanzu kamar fa'a misali to kaga a mazari fai'u ake cewa fa'a fai'an kenan kaga fai kaga ya unta fito waccan alif ta juyi da ka gari to wannan kenan ko tsaba eh tsaiban tsiban kaga yawon din ta zo to haka ake yi to da kaga kalma harafinta ya rikice ma kana son ka gane na asali ne ko ba na asali ba ne to sai ka bi waɗannan hanyoyi to wannan shi ne awul ya ainihin ko auka'ata ko kuma fi'ilin ya zo ya iyun lami yanzu lamun ɗin ita ce adda yawon ba ainihin ba shi ne wuri na uku wa huwa ma lamuhu ya'an min fa'ala al-maftuh daga fa'ala al-maftuh sai ba da misali da ata ata kaga a mudari sai a ce mi ya ati to misali ne mala ya kawo maka nashi ya ati kama awa awa ilaihi ya awi ma'ana in zamma kama bara sahama ya burihi baka ya baki banal baita ya banihi sanal habla sana sanal habla sai a ce mi yasnihi ba yu ba ya yasnihi an gane ko ya lankwasa abu kenan lagaggiya akwai fawa bisa'i bil makan ma'anarsa a kama yaswi yaswi jara sai a ce mi jaza ya jazi ƙaba kafa haka hama hawa ila akhirihi suna nan da yawa to kaga formula ce suna nan da yawa to formula ce to wannan abin da ya shafi ka'ata kenan shi ne ya ba da misalin shi da au ka'ata to wannan ya iya lame kenan sai na hudu daga cikin kasusuwarsa guda uku kazal muba'afu laziman haka idan ya zo lazimi muba'afi lazimi muba'afi idan an ce muba'afi shi ne a fi'ili ya zan da ainul kalima da lamul kalima iri ɗaya ne shi ake kira da at-tad'if an gane da ainul kalima da lamul kalima duka iri ɗaya ne to kuma sai ya zo lazim me ma'anar lazim baya buƙatar maf'ulun bihi ma'ana fa'ili kawai yake buƙata shine ma'anar lazim to haka shi ma in ka samu in ka same shi a babin fa'ala to a mudari kasara za ka yi banda in yana ta'adiya in yana ta'adiya hukunci ne zai zo nan gaba shi kuma fuskar sa daban an gane ko yawwa kamar shadda kaga ai muta'addi ne to shi ba wannan babin yake ba madda eh adda to duk ba sa wannan babi kuma duk mudha'af ne dalilin da yasa ba su shiga a wannan babin ba saboda ba lazimai bane ina fatar an gane ba lazimai bane to shi yasa su ba sa cikin wannan abin da za a yi magana a kansa ina misali kaga irin su a irin su jabba an gane ko jabba ne ko ya jubbu ya jubbu a gani al'islamu ya jubbu ba ƙablau to kaga shi mutu addini bai wannan babi jabba ba wancan ne na wajaba ba ya jibu shi daban yake ya jibu daban ya jubbu daban ya jibu min wajaba ya jubbu bidon milji shi kuma min jabba ya jubbu jubban shi ne tumɓukewar abu to sai an kula da wannan sosai tuna misalin mu a fi lazimi Hmm? kamar tabba hmm? tabba tabbat ya da to ai a wannan babin take sai ka ce ya tibbu ya tibbu ko ta tibbu sai ka yi kasara an gane eh to wannan kenan haka akwai ma'ana ta halaka ko ta yi hasara shine tabba ta tibbu ta tibbu Eh, tabbat yada abi jahal akwai dabba alal ard dabba alal ard me ma'anar dabba hmm? ya yi tafiya ko a bisa doron ƙasa to a mudari sai ka ce mi ya dibbu ya dibbu Hmm. ya dibbu an gane to haka za ka yi akwai abin nan akwai rassa rassal hablu ya giya ta tsuha sai ka ce yarisu yarisu akwai bojja bojja ya bijju ma'ana ya yi harguwa ko akwai ajja ya ijju akwai saha jismuhu sai ka ce ya sihu ba ya suhu ba ya sihu saboda lazimi duka waɗannan da tabba da munka ambata bai bukatar mafi'uli haka abba haka dabba duk ba sa bukatar mafi'uli haka rassa haka saha duk ba sa bukata haka kadda fi shay'in ya kidduhu eh, ma'ana ya tunkari abu da tsanani to shine sai a ce kadda bilkaf an gane akwai naddal ba'iru raƙumi ya gudu sai a ce ya niddu bin nuni waddal ma'ana sharada haka akan ce sarra sarra bisadi ya sirru lokacin da ya harguwa lokacin da ya harguwa akwai faɗi Allah ta'ala fa'aƙabala timra'atuhu fi sarratin ya yi aifi surahin tana ɗaga sauti haka to a fi'ili sai ka ce sarrat kamar yadda ya zo a wasu rori kamar farra farra sariku barawo ya gudu sai a ce mi ya firru fa firru ilallah na'am ya firru almar'u to ka gani to wannan kenan to kaga shi yana da sauki irin su kanna ya kinnu ya dunkule abu mata kinnu su to ka gani saboda suna naɗe wani abu a zukatansu ga irin su haffa ya haifu ga irin su haffa haffa abu ya yi sauƙi sai a ce ya haifu dafa ya dafu yana buga abin nan ko abin nan ka ya yi sauti irin sauti na ganga ko kuma ya yi tafiya bisa doron ƙasa yana ɗan bugun ƙasa haka sauti na ɗan fita to shine sai a ce dabba alal ardi to suna nan da yawa insha Allah to wannan lazimi mudha'afi to nan za mu tsaya in an haddace wannan yanzu za a zo a yi na dawa'i banni shi kuma fa'ala ne amma don ma za ka waye ba ka sara ba to kada babubukan su shige cikin sashe su sai a tsaya na yan kai itikanin wa'annan kuɗin to shi kenan don da ka itikanin shi wannan fa'ala ɗin to baka da wata matsala wani sati sai mu tashi wa bin ma'aina mu'addahu ka gani wayan duruza subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته